رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد زام تاشي درسينا عشرين da da uku to za mu tashi darasi na ashirin da uku na biran ka yau sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu ta dubu da dari hudu talatin da takwas ko daidai da sha biyu ga watan uku dubu biyu da goma sha bakwai na za mu tashi babu bayanin wasu wasati fil imani wa ma ya kulu human waje da ha na'am babin bayanin wasu wasi a cikin imani da kuma abinda wanda ya zo wanda ya ji ta zai faɗa wanda ta zo masa abinda zai faɗa zuhair ibn harb na jarir ibn abdulhamid al-dabbi daga suhail ibn abi salih daga babansa daga abu hurairat radiyallahu anhu ya ce waɗansu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sai suka tambaye shi mu muna jin wani ba a cikin rayukanmu abinda wato ɗayanmu yake girmama ya yi magana da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kun samu wannan suka ce eh ya ce wannan shine sarihin imani shine gaskiyar imani wato ma'ana shaidan baya zuwa mutum sai idan ya tabbatar wato ya sami imani cikakke sannan ya zo don ya kokarin ya sanya masa shakka amma wanda yake dan lelansa ne ya gama da shi ba ruwansa da shi na'am na'am ibn abi adi zakariya ibn abi adi daga shu'ba a wannan zakariya ko Muhammad ne zakariya ne ko Muhammad ibn Abi Adi an shuba Bashir dubo mana mai nawawi yace ibn Abi Adi zakariya ne ko Muhammad na'am ci gaba a ya hawala hadith na'am ibn Abi Rawa na'am na'am suka ce abul jawab daga ammar ibn zuraid dukkaninsu daga amash daga abu saleh daga abu hurairata daga annab sallallahu alaihi wasallam bi hadal hadith da wannan hadisin mutaba'a ce ga suhail ibn abi salih kusan shi suhail an yi magana akan haddasa saboda yayi ikhtilati da dan uwansa ya rasu hankalinsa ya jirkice saboda haka imam muslim ya kawo riwayar al'amash wannan abul jawab shine ahwas ibn jawab sunansa kenan ahwas ibn jawab الأحوص ابن جواب بفتح الجيم وتشديد الواو الواو الضبي يكنى أبا الجواب كوفي صدوق ربما وهم من التاسعة صدوق ربما وهم amma shi ma daidai a cikin mutaba'a ne ko? نعم نعم ابن عثام نعم ابن الخمس دقى مغيرة دقى إبراهيم ابن يزيد نعم النخعي عن ألقمة دقى ألقمة ابن قيس النخعي دقى عبد الله بن مسعود ya ce an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan wasuwasi ya ce wannan ita ce tsananin ita ce tsantsar imani wannan shahid ne tun da riwayar ibn masud ce amma da shahid bil ma'ana ko na'am bai bayyana ba bai bayyana ibn abi adi din ba ko na to shikenan ba ko harun ibn ma'ruf abu ma'an al-baghdadi wa muhammad ibn abbad واللفظ لهارون نعم لفظ من رواية هارون suka ce Sufyan ibn Uyayna daga Hisham ibn Urwa daga babansa daga Abu Hurairah ta qal yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su gushe ba suna tambayar kawukansu hada khalaqallah har sai an ce wannan to shine abinda Allah ya halitta hada khalaqallahu al-khalq ya ce to gashi Allah shi ne ya halicci halitta faman halaka Allah to ya halicci Allah wanda ya ji wani abu daga cikin wannan to ya ce na yi imani da Allah wato kenan kage ya nuna wannan wasuwasi abinda zai dafa in wasuwasin shi ya ce amintu billah na'am na'am حدثنا أبو النضر abu sa'in al-mu'addib daga hisham ibn urwa da wannan isnadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shaidan yana zuwa ma ɗayanku sai ya ce wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa sai ya ce Allah ثم ذكر بمثله sannan ya ambaci hadisin da kwatankwacin sa wa zada wa rusulihi wato mutum ya ce amantu billahi wa rusulihi na yi imani da Allah da manzannin sa ba ga wannan ziyadar tafiya ne ko to ya ƙara ta Abu Sa'id al-Mu'addi ko daga nan ne ko shi ko wanda yake kasa da shi ko shi ko wanda yake kasa da shi sai an gani tukuna idan Abu Sa'id al-Mu'addi haka ya ruweto hadisin ya ruweto shi ba tare da wannan ziyadar ba to sai ya zama to min manzura na'am Zuhair ibn Harb da Abd ibn Humayd dukkaninsu daga Yaqub ibn Ibrahim ad-Zuhair yace Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ya karanta min hadisi حدثنا ابن اخي ابن شهاب ابن اخي دان دان قوام ابن شهاب عبد الرحمن ابن واتو ابن اخي ابن شهاب الزهري daga babban sa shine ibn shihab az-zuhri yace urwata bin zubair ya ya karanta min hadisi cewa abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shedan yana zuwa ma dayan ku sai ya ce wa ya halicci kaza da kaza har sai ya ce masa har sai ya ce masa waye ya halicci ubangijinka idan ya isa wannan waliyantahi to ya nemi tsarin ya nemi tsarin Allah waliyantahi ya ya wato ya ya tuko to wanne ne zai isti'aza ko kuwa amantu billahi wa rasuli amma kun san wannan ibn akhi ibn akhi ibn shihab az-zuhri ibn akhi ibn shihab az-zuhri abdurrahman ibn ibn akhi ibn shihab fihi kalam bari ku ji abinda ibn hajar ya ce a kansa ko ni ne wahid ko ba abdurrahman bane sunan sani muhammad muhammad ibn abi محمد نعم محمد بن عبد الله بن مسلم محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ابن أخي الزهري صدوق له أوهام na 689 6,095 a watakila targimin fa daban ne da naka ko? da 6,089 na'am na'am ما يموتوا بأنام حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليل أبي شيني شيني شعيب ابن الليل دقا كاكنسا شيني ليث ابن سعد وقيل ابن خالد الأيلي وقيل يجي ابن شهاب ياتي وروة يا مون cewa abu hurairata ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce abawa shaidan yana zuwa ma bawa waye sai ce masa waye halicci kaza da kaza da kutankwacin ibn aki ibn shiha saboda ka tubiya ta samu muta ba saboda ka yanzu wato ka gani sahih muslim wallahi akwai ilal shi yasa nake ce muku sahih muslim yana bukatar hudura ba kaɗan ba ani kaifa tajma ya zaka jami tsakanin wayannan riwayoyin za a ce a haɗa su gaba ɗaya ko? haɗa su gaba ɗaya yi ta ce a uzu billahi minar shaifani rajim amintu billahi wa rusulihi duka aiki da duka hadisan to amma a a wannan me zai nuna mana cewa imam muslim bai kawo shi bane don ya bayani illa kamar yadda ya ce zai saboda saɓani je ku haɗa je ku haɗa ku binciko turkul hadith نعم نعم حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد أبي شيني عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد شيني عبد الوارث ابن سعيد لقى أيوب السختياني لقى محمد بن سيرين daga abu horera ta Allah ya dada shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su gushe ba suna tambayar ku akan ilimi sai sun ce to gashi wannan Allah ya halarce mu hadara Allahu halakana to gashi Allah ne ya halicce mu to wa ya halicce Allah biyadi rajulin yana rike da hannun wani sai ya ce Allah da manzansa sun yi gaskiya mutum biyu sun tambaye ni gashi kuma wannan shine na uku ko kuma ya ce mutum biyu sun tambaye ni sa'alani wahidu mutum ɗaya ya tambaye ni wa hadha thani wannan shine na biyu wa haddathani zuhair ibn harb kuma zuhair ibn harb ya karanta ya shi ya karanta min wannan hadisin da yaqubu dauraki suka ce hadatna isma'il wa huwa ibn al-ulayya daga ayyub daga muhammad ibn sirin yace abu hurairah ta yace mutane ba za su gushe ba bi misli hadithi abdulwar da sunan kucin hadisin abdulwar sai dai a cikin hadisin bai faɗi a cikin isnadin bai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a ƙarshen hadisin ya ce sadaqallahu wa rasuluhu نعم وحدثني عبد الله بن الرومي نعم ابن عم... نعم إكرمة ابن عمار الحنفي يحيى شين ابن أبي كثير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف daga abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mun ba za su gushe ba suna tambayar ka ya kai abu huraira har sai sun ce to gashi ga wannan Allah gashi Allah ga wannan Allah wato ga wannan shine Allah faman khalaqa Allah to ya halicci Allah to yayin da nake cikin masallaci sai waɗansu mutane daga cikin larabawa bararo na ƙauye suka zo mun suka ce ya aba horaira to gashi wannan shine Allah to waye ya halicci Allah sai ya ɗauki wato tsakon kwani a bikaffihi da cikin tafin hannunsa ya jefe su ya ce sannan ya ce musu ku tashi ku tashi sadaka halili da daɗi na sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya wanda ya nuna kaga a wancan hadisin shi abu hurairar shi ne yake rike da hannun ibn sirin a ƙala wa huwa akhidun biye da rajulin ƙala sadaka allahu wa rasulu ƙar sa'ala da isnani wa haka sani na na muhammad ibn hatim ya karanta min hadisi كثير ابن هشام نعم جعفر ابن برقان يزيد ابن الأصم yace naji Abu Huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane lallai za su tambaye ku akan komai har sai sun zo sun ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine ya halicci komai to waye ya halice shi na'am Abdullah ibn Amir ibn Zurara na'am al-Hadrami Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan an Muhtar ibn Fulful daga Anas ibn Malik Allah ya dade shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah azza wa jalla ya ce lalle ya kaga al'ummarka ba za su gushe ba suna cewa menene kaza menene kaza har sai sun ce gashi to ga Allah gashi wannan Allah ya halicci halitta to ya halicci Allah ishaq ibn ibrahim ya karanta min wannan hadisi daga yace jarir ya ya gaya jarir ibn abdul hamid abdabbi ya karanta hadisin har karshe na'am na'am an za'ida ibn qudama dukkanin su biyun daga muhtar ibn al-fulk daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin sai dai ishaq bai ce qala allah inna ummataka shi bai faɗa wannan lafazin a cikin hadisinsa ba wato wannan hadisin riwayar ibn shihab na hadisin umara da jirin kubai ba a misali ibn shahab shi ma ya rubuto shi a yankin da ya rubuto da Allah ku je ku tara turuq din wannan hadisi musamman hadisin Abi Hurairah da riwayar da riwayar Urwa da kuma da riwayar da riwayar Hisham da riwayar wannan Az-Zuhri kun lura da sabani tsakanin riwayar tasu ko wannan a riwayar Zuhri falyasta iddillah ko a riwayar Hisham ibn Urwa amantu billahi wa rusuli ku binciko ku gani a waɗannan sabanin waɗannan riwayoyin ka gani buhari shi hadisin ibn shahab ya kawo falyastaqil billahi wal yantahi ya kawo shi a cikin kitabun da'awa ne ko a cikin kitabun bada da ikal wajen sifatu iblis wajen wuri a cikin shida kenan na fatuwar bari sifatu iblis a wajen wuri kila ibn hajar ne zai warware wannan matsala akwai tambaya wani yantahi ya hannu daga wannan tunanin na akwai tambaya نعم ايه ولينتهي نعم ايه شيء ne ai kaga ai wancan hadisin falyakul amatu billahi wa rasulihi wa shi ko riwayar zuhri falyantahi billahi a falyastaqil billahi wa yantahi saboda haka wanne ne zai hada dubiyun ne yayi ko kuwa a zai haɗa dubin ne ko kuwa a wanne ne tafji da isti azadin zai kofa ce a mantu billahi na'am amal ne ko ina ka ji ana ina ka ga ina ka ga ana irin wannan ya yi kiyasi na nawawi bai ce komai a kai ba ban gani abinda nawawi ya ce ba me ce yau wato ina zuwa gashi nan a wallazi na ha'ilayi abin da tafrika ta bayanar wasu sati shaidan wa muhabbata ta bashar fi ina gami an na wuta mata fi musulun ɗin ɗarki jam ibn urwa an abi bi hadal hadis la yazalu nasu yata sa'alun hatta yubadu hadal sallallahu هذا خلق الله الخلق ومن خلق الله to kai wannan hadisin wallahi akwai abin kaga fa idza balaghahu falyastaqif billahi wa yantahi wa fi lafdhin li muslim faman wajada dhalika shay'an falyaqul amantu billahi wa zada fi ukhra wa rusuli wa li abi daud wa an-nasa'i min az-ziyada fa qulu allahu ahad allahu as-samad السورة إلى آخر السورة ثم ليدخل عن يساره ثم ليستئذ ga ziyarci kuna kuna ziyarci tufika ko ga ziyarci tufika ta zo muku wali ahmad min hadithi aisha fa idza wajada ahadukum dhalika falyakul amantu billahi wa rusulihi fa inna dhalika yadhabu anhu ولمسلم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة نحو الأول وزاد فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فذكر سؤالهم عن ذلك وأنه رماهم بالحصى وقال صدق حليل وله في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة صدق الله ورسوله ورسوله قال ابن بطال في حديث أنس الإشارة إلى ذنب كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحظور daidai ku binciko mana yadda za a yi jami'i tsakanin waɗannan waɗannan fuskoki na riwaya daban-daban سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك